mai sauraro Ibrahim Abdullahi Suran ɗinki a kan mita 88.5 da laifin murar zamani ɗauke da labarin yadda ahali ko kuma a ce zuriyar gidan tsohon sarkin Kano marigayi Malam Ibrahim Dabo suka yi wani gangamin 'yan cikin gida suka tattauna wani al'amarin muhimmi da ya shafi wannan ahali ko in ce wannan zuriya ta marigayi sarkin Kano Malam Ibrahim Dabo wanda ya kasance sarki na biyu a jihar Kano bayan jihadin Shehu Usmanu dan Fodiyo kuma a yayin taron masanin tarihin nan ya gabatar da makala inda su ma 'yan cikin gidan suka gabatar da jawabai da suke da alaƙa da abin da ishafi wannan gida ko ce wannan zuriya ta tsohon sarki mun kuma samu zantawa da shi masanin tarihin dangane da makalar da yi har ma da su 'yan cikin gidan al'amarin ina cikakken sunan malam sunana ibrahim aminu danya akwai makala da ka gabatar ko me takinta takinta shine tasirin wato gidan dabo a daular kano to mu kalli shi gidan daban a daular kano ina farkon sarautar shi marigayi shehu malam daba shi malam daba an naɗa shi yana malami limami ya zama sarkin kano a watan Satumba na alif ɗari takwas da goma sha tara ya zama sarkin kano kuma ya shekara ashirin da bakwai yana mulkin kano shi ne sarki na nawa shi ne sarki na biyu bayan jihadin malaman fulani ya aka yi zo kan kujera yadda aka yi zo kan kujera shi suleimanu shi ne ya rekomendin ɗansa kan ya rasu ya rekomendin ɗansa gurin muhammadu bello sarkin musulmi ya ce yana ba da shawarar a naɗa ibrahim dabo in ya mutu saboda kaza saboda kaza saboda kaza wasiƙa da ya rubuta tana nan ya faɗi hujjojinsa da ya mutu kuma muhammadu bello ya tabbatar da shi watakila bayan yakin kunce jihadin mujaddadi shi usman dan fodiyo ana magana shi ne sarki na nawa a kano shi ne sarki na biyu shi jihadin shi usman abin da yasa ake da shi jihadin shi usman saboda shi ne jagora amma shi ba kano izo ba ba katsina ije ba a gobir kawai yayi jihadin sa amma sai aka koyi da shi aka yi a kano aka kuma yadda shi ne jagora na gaba ɗayan wanda suka yi jihadin waye ya karɓo tutar daga gurinsa a nan kano wanda suka karɓo wato kwamiti ne malamai ne amma wanda i jagoranci kwamitin aka je aka karɓo tuta shine muhammadu dan zamu
daga nan fa daga nan bayan an zo an yaƙi yaƙi shekara uku da wani abu an gama a alfi takwas da bakwai sai aka tafi dan a naɗa sarki sai muhammadu dan zamu wannan shugaban wannan kwamiti da karɓo tuta sai ya rasu a hanya akan hanyar zuwa gurin mujaddadi usman dan kogi usman sai rasu da ya rasu sai Muhammadu Jamu wanda da shi da daba wasu ɗaya wasu sai ya gaje shi a matsayin jagora aka tafi da sauran mutane aka karɓo aka naɗa sarki Suleiman aka ce ku koma Kano ku tabbatar da Suleiman wanda baya tare da su a lokacin yana Kano aka ce a naɗa shi shi ne aka naɗa shi shekarar sha uku ya gama sai kanin jaman nan Malam Ibrahim Dabo ya zama sarki.
To daga Malam Sulaɗin shi ne sai jikan sai shi Dabo.
Eh daga Suleiman sai Dabo.
watakila akwai wani batu da naji ana yi cewar da ba don zuwan turawa ba da watakila yanzu kano dukan mu larabci muke a komai tsarin mu mun zama larabawa me dalili saboda mun dade muna cinikayya da alaka tsakanin mu da arewacin afirka wanda a yau shi su ne misira su ne algeria su ne tunisia to daga nan musulunci ya gangaro ko muna ta kasuwanci da su kuma suna harshen larabci ko harshen barbas tuwarar kenan buzaye da sauran harsuna to kuma harshen larabci saboda tasirin addinin musulunci a ciki shi ya fi sauran harsuna na wannan yanki ƙarfi kuma an ga qur'ani ga hadisi ga fiqh ga nahau ga menene da ka ankara da bature bai zo ba ya zama shi ka ganka da bature ya zo ya tarattini an ɗau kalmomin larabci ana hausa da su a jami'a kamar misali a jami'a a kasar rubutun a jami'a yawa to ai kai kalmomin kalmomin hurufin ja'iya ne na larabci ma'ana kalmomin larabci ne ake amfani da su a rubuta hausa bature ya zo ya tare ya rushe ya dabara ya rushe aka zo da hausar boko wataƙila magana ake ta gidan dawo ga su sun haɗu waɗanda suke nan ana sada zumunci ana fito da abubuwan alhairi idan ka ɗauki tarihin masarautar kano waɗanne irin muhimman abubuwa ne za a iya ɗagawa a ce wannan marigayi malam ibrahim dabo ya yi fice a kansu kuma shi ya assasa su a tarihin masarautar kano gaba ɗaya to na farko babban magana da ya zama sarki akwai wanda suka ƙi yadda da dan me za a raɗa shi saboda ka suka yi ta yaƙi suka yi ta rigima da shi ya zo ya yaƙi ya tattaro ko'ina ya tattaro ko'ina ya kafa sabuwar guri wato ma'ana kamar za ka iya cewa jihadi na biyu da da bai ba dan wannan jihadi na biyu din ba da ba shakka daular Kano za ta tarwatsa to babban gudunmawar da iba daular Kano shine wannan yaƙi wannan yaƙi yaƙin da ya tattara kowa ya hada shine babban gudunmawar da iba zuwa har yanzu ɗaya kenan eh ita ce babban gudunmawarsa kuma sannan na biyu ya tattara duk gidajen da suka yi jihadi ƴaƴansu jikokinsu duk shigo da su cikin hukuma cikin gwamnati wannan ya kawo zaman lafiya ya kawo alaka ya kawo zaman wato an yi foundation mai kyau wanda shi ake amfani da shi ake amfana zuwa yau wataƙila sai a ce da babu wannan ƙwarya-ƙwaryar jihadin da ya karo na bida yanzu masarautar kano ta an tattar watsi wayannan sun yi tawaye su ba su yadda a nan shi wannan sun ta aida tuni wannan daular ta tarwatsi da ba dan abin da ya a shi sa abin da ya shine babban wannan yakin da ya da tattaro kowa ya haɗe ya sa kowa a gwamnati ya rungumi kowa wannan ta taimaka wajen zaman lafiya da kuma kasaitar daular Kano a masarauta ta Kano da ma ta Najeriya menene abin da yanzu za a iya koyi da shi a matsayin darasi na farko za a iya koyi da yadda da zamani wannan zira'a ta dabu duk lokacin da aka zo da zamani suna yadda Allah ne ya kawo su haƙura su bi shine number one da za a iya koyi na biyu abin da za a iya koyi da shi yadda aka tattaro kayan tarihi na tun kafin fulani su hau gwamnatin hausa suna suna sarauta da kuma kayan tarihi na da fulani suka zo su aka hada alal misali akwai takalmin jimuna wanda tun Muhammadu Rumfa ake sawa akwai akwai tagwayen masu wanda tun Muhammadu Rumfa ake shi kuma nan da akwai wuka akwai alqur'ani akwai akwai baka duk an hada su zama gaba ɗaya kayan tarihin gidan masarautar kan kaga an hada ita girta abu ina saƙon masanin tarihi ga masarauta na yanzu.
Saƙo shi ne su kalli tarihi su nazari darasi ne, shi sa alƙur'ani yake cike da tarihi fiye da biyu bisa uku na alƙur'ani tarihi don ya zama izina don ya zama darasi. In tarihi bai muna ta karanta shi muna ta bincikarsa ba bai zama tarihi bai zama darasi a gunmu ba to ba mu yi daidai ba.
Ina cikakken suna da matsayi a matakin farko?
Sunana Rufa'i Muktar Ɗanmaji. Dr. Rufai, Dr. Ambassador Rufai Muktar Maji.
Akwai babbar jagoranci da kake a cikin wannan tafiya ta iyalan gidan dago.
Haka, ni dan dan Maji Mutari ne, dan dan Maji Zakari, dan Abdullahi Maji Karofi, dan Ibrahim Dago.
Ga wannan taro na zumunci na 'yan uwa, ina makasudin haɗa shi.
So, uh, shi magana zumunci umarni ne ba wai ra'ayi ba ne. kuma alashin ikonsa yawan da muke da shi ya kai in ba ma irin wannan wani sau da za ga mutane ma ka wuce baka san waye shi ba to amma tasira irin wannan haduwar kake fahimta ko a yanzu na ga wanda ban san ma jina ba ne ko a yanzu na ga mutane ba ban sha mu'amala da su ko ban san jina ba ne sai yanzu nan so irin wannan taro ana tunanin yin sa domin zira'a mu kusan a Kano babu bai girmanta ba mai karfinsa kuma amma har yanzu ba wani ma yana kauye ma bai san shi yana da alaka da da gidan ba amma a yanzu ko ya umunto da wanda gafa ne sau wanda yake bai ma san shi ahalin gidan ba bai san yana da ma da alaka gidan ba amma dalili dalili ya sa har an sani kuma kudewa mutane sun fara zuwa nan gurin so wannan abin da muka yi muna cikamaki ne na na umarni na addinin mu kuma da zamani ne yanzu ya zo da irin waɗannan abubuwa. ai abu ne an daura ce fara shafe kuma yadda aka ɗibo sigar an tsinci wasu mutane ne su fara fahimtar kansu kafin su dora abin da su dora da yawa daga cikin kaga muna da hakimai barkatai muna da mutane a madafan iko kala kala muna da mutane a gari gari muna da su kaga yau aka kusa shine haduwa ta farko da aka fara irin wannan abubuwa so a mun gode wa Allah da Allah ya sa muka fahimta kuma sakonni zai je da zai je cewa an haɗa kuma ga abun da da yawa daga cikin tarihi tare da aka bayani kai na sai yanzu na fahimci wasu abubuwan da ban san su ba a baya makasudin da mun wannan a faɗakar da mutane su san su suwaye ma tukunna me wani tarihi suke da shi duk wanda bai san kanshi ba to bai san rayuwar shi ba so wannan shine makasudin haɗo kuma sako zai isa duk inda ake tunanin zai isa wasu abun ma kana gida zai riske ka domin abin da baka san shi ba ma an gaya maka shi wani abin da ya shafi ka ne amma baka da ilimi amma wannan haɗuwa ta zo an faɗi maganganu an gaya mana yadda iyayen suka yi rayuwa da irin gudunmawar da suka ba shi al'umma har zuwa yanzu ya zuwa yanzu daga cikin waɗannan abubuwa da aka ambata na gudunmawar da magabatan naku suka bayar wani abu kuke ganin ya tsaya muku a zuciya wanda kuke ganin za ku riƙe shi ku ɗabbaka shi na ji daɗi yadda suka yada addini na ji daɗi yadda suka zumunci a junansu na ji daɗi irin taimakekiyar da suka ce al'umma da kula da talaka da suka yi mutane ne masu kishi mutane mutane masu kaunar kansu mutane masu kaunar yanke su da gunduma su masu kaunar jama'a su wannan abin da shi suka shura kuma Allah shi ikonsa har yanzu aka kawo matsayin yanzu da zamani ya zo da abubuwa kuma mulkin ma ba hannun su amma suna da tasiri har yanzu a cikin al'umma ya kuke kallon wajen riko da wannan abin
riko da waɗannan abubuwa da ka ambata ai wannan abin duk wanda ya rike wannan abin rayuwarsa za ta inganta domin haka tsari ne na addini tarbiyya ce ta ilimi na addini ya zo da wannan abubuwa duk wanda ya rike kuma a Kano akan abin da shutar shu Kano ta shura ke ne yanzu Kano guri ne na karban baki da kyautata da mutunta da kiran wa mutane da addini da riko da shi To fatan dai shine Allah Ubangiji ya sa a yi koyi da irin kyawawan halaye da kuma al'amura na tsarin tafiyar da mulkin wannan babban malami kuma tsohon sarki a jihar Kano marigayi Malam Ibrahim Dabo Allah ji da rahama a gare shi. Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki a kan mita 88.5 da FM muryar zamani.